zadil ma'at litta cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karkare tattaunawarmu akan isra'i da mi'raji wanda a wannan tattaunawa mun fita da sakamako kamar haka lallai an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne tafiya da aka yi da shi da daddare daga ainihin masjidul haram ilal masjidul aqasa sannan mun tafi akan cewa an tafi da shi isra'i da mi'iraji ne da ruhinsa ba a mafarki ba kamar yadda wasu cikin malamai suka nuna sannan an yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ainihin wato baitul maqdis zuwa sama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawa daban-daban a ainihin wato wannan tafiya tasa kuma a wannan tafiya an ainihin wato yi masa ta goma shi ta hanyar bashi sallolin farilla daga guda hamsin cikin rahamar Allah da tausayinsa suka koma guda biyar sannan mun ji akwai tattaunawa tsakanin malamai game da a wannan tafiya shin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ga Allah ko bai gan shi ba to dukkan ruwayoyin da muka tattauna wasu suna fa'idantar da ya gan shi wasu suna fa'idantar da bai gan shi ba amma abin da shi ma ƙarshen khulasa tattaunawarmu shi ne a wannan tafiya ta isra'i da mi'iraji annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba na fata gane wannan shi ne abin da kusan aka rajjaha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba an tambaye shi ka ga Allah kamar yadda ya zo a ruwayar abi zarul gifari ya ce nurun anna arahu ko kuma nurun inni wato ra'aitu nuran afwan yace ra'aitu nuran yace haske na gani amma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah amma a mafarki wannan kuma ya faru ne a Madina don haka kusancin da aka samu a tafiyar Isra'i da Mi'iraji ko a Mi'iraji ba shi bane irin kusancin da Allah ya ba da labari cikin suratul Najmi thumma da na fata dalla a hadisin isra'i ma'anarsa daban thumma da na fata dalla cikin suratun najmi ma'anarsa daban na cikin suratun najmi ana magana ne game da kusancin annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'ika jibrilu kusancin da aka yi magana na thumma da na fata dalla a cikin hadithin mi'iraji shi kuma wannan ana magana akan kusancin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wata'ala to wannan kusan shine a takaice abinda muka fa'idanta a cikin wannan tattaunawa ta darasin da ya gabata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi mabda'il hijra malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yace ga wani fasali shi kuma wannan fasalin zai shiga wajen tattaunawa da mu game da farkon hijira farkon hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina allati farraqa Allahu biha baina awliya'ihi wa a'da'ihi wadda Allah madaukakin sarki ya wato raba gardama tsakanin masoyansa da makiyansa wannan hijira ita ce ta zama raba gardama ita ce ta bambance ta kuma ware tsakanin masoyan Allah subhanahu wata'ala a hannu guda wannan hijira ta fito ta kuma bayyanar da makiya Allah subhanahu wata'ala su ma a ɓangare guda wa ja'alaha mabda'an sannan Allah ta'ala ya sanya ita wannan hijira daga makka zuwa madina ta zama ɗamba li'izazi dinihi ɗamba na burin ƙasa da kuma ɗaukakar addininsa wa nusrati rasulihi kuma wannan hijira ta zama ɗamba na taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙalil waƙidiyu al'imamul waƙidi ya ce حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا الإمام الواقدي يتي محمد ابن صالح يا زنتدني دقى عاصم ابن عمر ابن قتادة da kuma Yazid ibn Ruman wayannan malamai guda biyu da wasunsu sun zantar da hadithi cewa qalu suka ce aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thalasa sinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tsawon shekara uku min awwali nubuwatihi daga farkon annabtarsa mustakhfiyan a boye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsawon shekara uku da aiko shi farkon annabtarsa yana yin abubuwan ne a ɓoye. Thumma a'alana fin rabi'ati a shekara ta hudu ne annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bayyanar da wannan da'awa tasa. Amma daga aiko shi har zuwa tsawon shekara uku ana bin abin a hankali ana yin ɗauki ɗaiɗai. a gayyaci wannan aje a yi da'awa ya fahimta ya musulunta shi ma ya zama ejen shi ma ya je ya samo wani ya musulunta haka aka dinga zaizaya kowane gida a ɗan samu da'awar ta shiga ana yi a ɓoye a ɓoye duba da yadda kafurci ya daɗe da kuma magoya bayan kafurci kuma manyan gari ba sa tare da da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi don haka kada a yi musu kwaf ɗaya a tashin farko shi sa cikin salo da usulubi na da'awa a inda mutum yake da rauni ba shi da ƙarfi to kaji kana da salaf ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa ta zamar maka abin koyi a duk sanda kake ƙoƙarin yin da'awa a inda ba ku da yawa kuma ba ku da ƙarfi kuma manyan gari ba sa tare da ku to sai a yi abin cikin hikima a koma a ɗauko salo irin na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da da'awarsa ba ɓoye-ɓoye a cikin shekara ta hudu fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin Allah ta'ala ya ce ka tsage gaskiya bayyanar da abinda ainihin wato fasda bima tu'mar ka bayyana ka tsage gaskiyar abinda aka umarce ka wa a'rid 'anil mushrikina kayi ko kula da mushrikai za su yi zagi za su yi batanci za su yi sharri za su yi kage kai za ma su yi duka kila ma su yi kokarin kisa ci gaba da aikinka a shekara ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kira fada'an nasa ya kirayi mutane ilal islami zuwa musulunci a ashara sinina shekara goma yuwafil mausima yuwafi bi ma'ana yuwasilu almausima ai mujtama'un nasi shi ake kira da almausim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake isa zuwa matattarar mutane shine almausim almausim tsawon shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta ƙoƙarin isa duk inda ya ga taron mutane kulla amin a kowace shekara yatbi'ul hajja yana bin mahajjata fi manazilihim a masaukansu ya bi masaukansu na makka duk wuraren da suke bi duk da cewa a farko suna yin aikin hajji ne irin na jahiliya suna yin abubuwa na haramun suna yin tsiraici duk a wannan kafin aikin hajji a musulunci ya zo da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wata gaba dama tun kan zuwa musulunci mutane laraba daga ɓangarori daban-daban sukan zo da niyyar aikin hajji to yakan bi tawagar mutane jama'a-jama'a cikin hemominsu ko amina ko a arfa ko a muzdalifa da sauran guraren taruwar jama'a yana kiransu zuwa ga musulunci wa fil mawasimi haka a cikin sauran wuraren haduwar jama'a bi okaz kamar wata babbar kasuwa ta wannan lokaci da ake kira suku ukaz kasuwar ukaz wa majanna da kuma wata babbar kasuwa da ake kira majanna wa dhil majaz da kuma kasuwar dhil majaz waɗannan dukkaninsu wuraren hada-hada ne irin na kasuwanci wuri ne da mutane kan zo da hajojinsu daga yankunansu su zo su sayar a wannan kasuwa su kuma ɗebi irin abin da yankunansu suke bukata su saya su koma da shi wa'annan manyan kasuwanni annabi sallallahu alaihi wasallam hannan ya dinga bin mutane yana kiransu zuwa ga addinin musulunci yad'uhum yana kiran mutane ila an yamna'uhu akan su bashi kariya hatta yuballiga risalati rabbih har ya samu damar isar da saƙonnin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala walahumul janna idan sun mara masa baya sun ba shi kariya sun hana a cutar da shi sun ƙarfafe shi ya isar da saƙonnin ubangijinsa na manzanci sakamakonsu aljanna fala ya ji ahadan to a wannan wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta bin mutane wato wuraren tattaruwarsu kasuwanninsu har zuwa wuraren ayyukan hajji da yake bin mutane shin an samu amsa kiran a wannan lokacin da annabi ke ta wannan ƙoƙarin fala ya jidu a hadan ko mutum ɗaya baya bai samu ba baya samun ko da mutum ɗaya da zai yadda ya kuma yansuruhu da zai taimake shi wala yujibuhu kai ko da ma ya amsa masa ma'ana a samu wanda zai yadda cewa eh shi ya ji ya gani zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aƙallu shay'in ya ma amsa kiran hatta innahu la yas'alu 'anil qaba'il wa manaziliha qabilatan qabilata kai har sai da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam kan tambaya game da kabilu da kuma a wani guri kabila kaza ta sauka kabila kaza ina ne masaukinta yana bin ƙabila-ƙabila a masaukansu wa ya ƙulu yana ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ƙulu la ilaha illallah ba fa ku tara min kuɗi ba fa ba fa ku ban mata an aura ba fa ba fa ku ba ni jari ba fa duk ba wannan annabi sallallahu alaihi kawai ku ce la ilaha illallah tufulihu za ku rabauta iya aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk kabilar da ya je a inda take masaukinta ne to abin da yake kira kenan yana ya ku mutane ku ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tufulihu za ku rabauta duniya da lahira wata mallaku bihal araba za ku mulki larabawa da wannan kalmar in kuka rike ta za ku yi ƙarfi duk da yanzu ana ganin da rauni amma wannan kalmar gagara ba dauce sai ta buwayi duk wanda baya tare da ita ku zama tare da wannan kalmar in mulki ne za ku mallaki larabawa za su zama a hannunku ku kuke juya su wata dinu lakum bihala ajamu baubayi za su kaskanta a gabanku ta dalilin wannan kalma abinda ake kira da al'ajam wanda ba balarabe ba al'ajam shine baubawa shine ake kira baubayi ma'ana duk wanda ba balarabe ba to ana kiransa al'ajam can za ku mallaki larabawa larabawa zai zamto sai abin da kuka ce waɗanda ba larabawa ba za su risina muku saboda wannan kalmar ta la ilaha illallah wa idza amantum in har kuka yi imani kuntum mulukan fil janna ba a nan duniya ba a aljanna ma a sarakuna za ku tashi za ku tashi wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran da aka akwai kasaitaccen mulki kuma da za ku yi a cikin gidan aljanna wa abu lahabin abin kaico abin allah wadai abu lahab ka duba kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya wara a hushi kuma yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana tufka shi kuma yana warwarewa kuma abin sai ya dinga samun ya dinga kwambinsin din jama'a sabida kowa ya san alakarsa da annabi an san annabi sallallahu alaihi wasallama dan kaninsa ne uwa ɗaya uba ɗaya a ce kanin mahaifinka ko wan mahaifinka yana bi yana gaya mutane yaran nan kakku yarda da shi ba mutumin kirki ba ne ai kaga waɗanda za su yi bincike su tabbatar da haka ne ko ba haka ba ne ba su da yawa cikin mutane lalle za ka ci gaba da zama a ba mutumin kirki ba tun da ga wani na jikinka da mahaifinsa da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya ya bi yana warware abin da kake tufkawa to irin abin da abu lahab ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yake cewa la tudi'uhu wa abu lahabin wara'ahu ya ƙul abu lahab shi kuma yana bin sa a baya yana cewa la tudi'uhu kar ku bi shi fa innahu sabi'un kadhabun ba shi da addini makaryaci ne ku kun san dai addinin ku na iyaye da kakanni to shi kuma sabi'un karkatacce ne wanda ba shi da addini kadhabun tataccen makaryaci ne wal iyazu billahi inji abu lahab fayarudduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqabahar rad sai kaga sun mai da mummunan martani da raddi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'dhunahu su ci gaba da cutar da shi da goyen bayan nasa saboda ga nasa ma yana bi yana kwaye masa baya yana nuna cewa kar aiwa annabi da'a halakakke ne batacce ne makaryaci ne don haka sai ka ga in sun tashi suna mayar da raddi mafi munin raddi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suna cutar da shi waya kuluna ga abin da suke cewa ashiratuka a'lamu bika haythu lam yattabi'uka danginka su suka fi mu saninka tunda basu gasu su ma basu bi ka ba danginka shi yasa mutun ya sa shi yasa da, da, da nana Khadija radiyallahu anha ta karɓi addinin nan annabi ya samu support sosai in ka duba annabawa shi yasa duk sanda mutum ya zamanto yana matarsa ba mai tarbiyya ya samu ba zai sha mamaki kuma zai sha wahala duk abin da ka tufka sai ta warware ka duba matar annabi nuhu da matar annabi lot yanda suka dinga warware tufkarsu yanda suka dinga ƙoƙarin sabotaging wato suna ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga da'awar waɗannan annabawan shi sa duk wanda yake son tarbiyyar ƴaƴansa ta tsayo wallahi sai ya zaɓa sai ya duba mai tarbiyya wadda za ta taimaka masa kai da mafi yawa ba da su kake zama ba ka fice wani wani ma rayuwarsa ba mazauni bane saboda haka wa ka bar wa amanar ƴaƴanka ita faqidu shay'i la yuti me yin kankara tuwo bai kyautan mara wanda ba shi da abu ba zai iya ba da shi ba na fata an gane ka duba na na Khadija yanda ya samu wannan ya samu karfafa da dukiyarta da kuma tunaninta da lokacinta sannan a hannu guda kuma ya samu taimako da mara wato da, da, da marawar baffansa Abu Talib wa yaquluna ashiratuka a'lamu bika haythu lam yattabi'uka wa huwa yad'uhum ila Allah wa ya ƙulu Allahumma laushi ita lam ya kunu ka haka ba, suna cewa danginka, danginka sun fi mu saninka, shi yasa ba su bi ka ba, inda abin da ka zo da shi alheri ne, inda gaskiya ce ba yanda za a yi tun daga cikin gida ka fara samun turjiya, ya kamata a ce danginka sun bi ka. Wa huwa ya du'uhum, annabi bai fasa ba, yana halin kasancewar mai kiransu ilallahi zuwa ga Allah. wa ya ƙuli yana ce Allahumma laushi ita lam ya kono haka ba yana ya Allah inda ka ga dama ba za su zama haka ba ya Allah ka taimake ni mutanen nan su karɓa inda ka ga dama ya Allah za su musulunta qal ya ce wa kana mimman yusamma lana min alqaba'il daga cikin irin ƙabilun da aka gaya mana alladhina arada nafsahu alaihim wanda ya dinga kai kansa yana tallata musu addini akwai banu amir ibn sa'sa'a wannan wata kabila ce kabilar banu amir ibn sa'sa'a wannan na daga cikin kabilar da aka ce annabi ya je ya kai musu tallan addini wa muharib ibn khasafa akwai wannan family din wannan wata kabila ce ita ma muharib ibn khasafa akwai fazara kabilar fazara wa gassan akwai kabilar gassan wa murra da kabilar murra wa hanifa da ƙabilar hanifa wa sulaim wa abasun da sulaim da abas wa banu nadir da kuma ƙabilar banu nadir wa banul bakka da wata ƙabila da ake kira banul bakka wa kinda da ƙabilar kinda wa kalb da ƙabilar kalb wal harith ibn ka'ab da ƙabilar harith ibn ka'ab wa uzra da ƙabilar uzra wal, wal hadarima da kuma ƙabilar hadarima wa'annan fa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su wajen isar da addini zuwa gare su amma falam yastajib minhum ahadun ba kabila ɗaya da ta amsa kiran alaihi wasallam annabi ya sha wahala babu kabila ɗaya cikin waɗannan kabilun wajen guda goma da kaji an lissafa babu kabila ɗaya da suka karɓi annabi sallallahu alaihi wasallam hannu biyu suka riƙi da awarsa suka taimake shi babu wannan hadithi na alwaƙidi da muka karanta hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadinsa ibn sa'ad ya rawaito shi a cikin at-tabaqatul kubra mujalladin sa na 1 shafi na 216 da 217 ta hanyar alwaƙidi matsalar wannan isnadin wannan karatun da muka yi alwaƙidi shine matsalar sa wa huwa mujma'un ala da'afihi shi ko malamai gabaki ɗaya sun haɗa kan da'ifi ne wa mimma wa kana mimma sana Allahu li rasuli daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzansa annal ausa wal khazraja kanu yasma'una min hulafa'ihim yahudal madina da ƙabilar aus da ƙabilar khazraj wayannan manya-manyan ƙabilu ne daga ƙabilun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar a madina to waɗannan ƙabilu sun kasance yasma'una min hulafa'ihim sun kasance suna sauraro suna ji daga abokanan ƙawancensu yahudal madina su ne yahuda madina ma'ana wayannan ƙabilu na ausu da khazaraj sun kasance suna samun labari daga abokan zamansu abokan ƙawancensu cikin yahudawan madina cewa anna nabiyansa ya kharuju wani annabi ba da daɗewa ba zai bayyana fi hada zaman a wannan zamanin su kabilar aus da khazaraj sun dinga samun irin wannan labarin na bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yahudawan madina domin su suna da ilimi da karatu akan haka fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa iramin sai kuma yahudawa su ci gaba da yiwa mutanen madina barazana su ce idan wannan annabin ya bayyana dama a cikinmu zai bayyana in ji yahudawa za mu bi shi wa naqatulukum kuma za mu karkashe ku ma'ahu tare da shi ma'ana za mu haɗu tare da shi mu karkashe ku katila adin wa iramin irin kisan da Allah ya yi wa adawa da iramawa irama zatil imad kenan wa kanatil ansaru yahujjuna albaita to dama kuma mutanen Madina sun kasance sukan ziyarci ɗakin Allah kama kanatil arabu tahujjuhu kaman yadda dama can larabawa sukan ziyarce shi dunal yahudi in ka cire yahudawa su kaɗai ne ba sa zuwa amma larabawa sun gaji wannan zuwa aikin hajji ainihin wato garin wato makka falamma ra'au rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka mutanen madina da suka zo yin aikin hajji garin makka sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah yana kiran mutane zuwa ga Allah wa ta'ammalu ahwalahu suka lura sosai game da irin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum li ba'din sai wasu suka ce wa wasu daga cikin su ta'lamuna wallahi ya qaum anna hadha alladhi tawa'adakum bihi alyahudu ta'lamuna kun san wani abu kuwa wani daga cikin mutanen Madina yake cewa sauran kun san wani abu na rantse da Allah ya ku mutane na anna hadha alladhi wannan shine wanda tawa'adakum bihi alyahud yahudawa suke muku barazana da bayyanarsa shine sallallahu alaihi wasallam fala yasbiqannakum ilai dama kun ji irin mugun alkaba'in da suke faɗa cewa in yazo za su zama tare da shi kuma ku za su farwa za su yi muku kisan adawa da iramawa to tunda Allah ya kawo mu garin Makka ga yanzu gashi mun ganshi fala yasbiqannakum ilaihi ina ba ku shawara kada su riga ku zuwa gare shi wa kana suwaid bin samit min al-aus to akwai wani daga cikin matafiyan mutanen Madina akwai Suwaid ibn Samit shi ɗan ƙabilar Aus ne kadima makkata dama shi ya riga ya riga yana cikin garin makka ya riga zuwa garin makka fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya madda'awa ya kira shi zuwa musulunci falam yub'id walam yujib bai nisanci kiran ba bai kuma amsa ba sai ya zauna a kan katanga kenan an fahimta sai ya zauna aina sai ya zauna kan katanga hatta kadima a nasubun rafi fifitiyatin min bani abdul ashal shi dai bai ce ya amsa kiran ba bai kuma yi watsi da kiran ba har sai da a nasubun rafi shi ma ya iso garin makka fifitiyatin cikin wasu matasa min bani abdul ashal na kabilar bani abdul ashal ya ɗilubunal hilfa suna neman alliance suna neman ƙawance an gane suka zo suna neman ƙawance fada'ahum ilal islam sai suka haɗu da annabi sai annabi ya kira su zuwa ga musulunci ya ce akwai babban ƙawance sama da ku shiga musulunci da haka fada'ahum ya kiraye su ilal islam zuwa musulunci faqala iyas ibn mu'azin akwai iyas bin mu'az wa kana shaban shi ma saurayi ne matashi sai ya ce ya qaum ya ku mutane hadha wallahi khairun mimma ji'ina lahu kun ga mu karbi wannan addinin wallahi shi ya fiye mana alheri fiye da abin da muka zo dan shi ai mun zo ne dan mu samu kawance da mutanen makka akan Yahudawa da sauransu mu samu mu zamanto muna da kusanci da fahimtar juna da su ko da wani taimako na yaƙi zai kama akalla za mu samu gudunmawa daga gare su amma wannan abin da muka zo muka tarar sabanin abin da muka zo nema na rantse muku da Allah shi yafi alheri fiye da abin da muka zo nema ku kyale maganar kawancan nan mu karba addinin nan fadarabahu Anas sai Anas ibn Rafi' sai kai maduka ya dake shi wanta haraho kuma ya matsawa fasakata don haka wannan saurayi iyas bin mu'az sai ya ja baki ya shiru thumma lam yatimma lahumul hilfu bu bukatar su dai bata biya ba kawancan da suka zo yi dai bai samu kammaluwa ba fansarafu ilal madinati wannan ya ba su dama suka sake koma zuwa madina wannan magana ibnu ishaq ya kawo ta cikin asiratun nabawiyya wato asiratun nabawiyya na ibnu hisham ya kawo wannan kisar ya kuma ce ruwaya ce daga ibnu ishaq a mujalladin sa na ɗaya shafi na 427 da 428 ruwaya ce da aka same ta daga mahmud ibnu labid radiyallahu anhu wa sanaduhu hasan isnadin wannan magana ko wannan kissa isnadi ne wanda yake hasan ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند الأقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار sannan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da wani, gungun mutane kamar mutum shida cikin mutanen Madina a dutsen Aqaba a wajen Aqaba kulluhum min al-Khazraj dukkaninsu su kuma ƴan kabilar Khazraj ne kaga wa'ancan ƴan Aus ne to wannan su kuma ƴan kabilar Khazraj ne ga su kamar haka akwai as'adu bin zurara wa jabir bin abdullah ibn ri'ab wa auf ibn al-haris wa rafi' ibn malik wa qutbatu bin amir wa uqbatu bin amir wayannan su ne wayanda su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da su su ma su su shida a aqaba fada'ahum ila al-islam dama an ce da annabi ya ga gungun jama'a da awa zai kama yi da ya zo ya gan mutane a tsaye kawai zai fara inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu zai musu ainihin wato da'awa zai kira su zuwa ga addini da haka yana ganin wa'annan mutane guda shida sai ya ga wannan dama ce ya kuma samu fada'ahum ilal islam sai ya kira su zuwa musulunci cikin hukuncin Allah fa aslamu sai suka musulunta duka wannan shi ma rawahu ibnu ishaq kama fi siratin nabawiyya ibnu ishaq ya ruwaito wannan kamar yadda yazo cikin asiratun nabawiyya ibn hisham mujalladin sa na 1 shafi na 428 da 29 ruwaya ce an asim ibn umar ibn qatada an ashiyakh min ashiyakh min qaumihi wa sanaduhu hasan thumma raja'u ila al-madina sannan waɗannan mutane guda shida suka koma zuwa garin madina fada'u nasa ila al-islam sai su ma suka kama kiran mutane zuwa musulunci haka ake yi da ka gane ganar da wani kuma na sha faɗa wani ina mamaki in mutum ɗan banza ne za ga yana saurin mayar da mutane ‘yan banza in ɗan shaye-shaye ne in yana da abokan da ba sa sha zai iya ba su kyauta kuma zai dinga kwambinsin ɗinsu su ɗan jaraba zai gaya musu irin yanayi da ake ji wata sarauta da mutum yake ji in ya ɗan caccaki haka da aka zai tai musu zai tai tallata musu wannan kayan shaye-shaye amma mutum ba zai siya ba zai dinga ba su kyauta don su sha insha Allah in akwai dan shaye-shaye a layin ku ko kuma unguwarku in mutum ɗaya ne ba su lokaci inda ba tashin su kuka yi ba za ku ga suna karuwa amma za ga mutum ya fahimci daidai ba iya kiran mutane zuwa daidai shi dai tunda ya gane wato mutane sun hawo mazhaba ya ayu alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum to ba daidai ake fahimta wannan aya bai ta ma mutum ya gane ya ganar da wani haka ake kuma za ga duk waɗanda suke kan hanyar bata a addinancen ma wala za ga ba sa zama ba dai waɗanda suke sun gane ba sa ganar da mutane sai wanda suke kan daidai amma ka je shi'a da sauran duk ire-iren wannan firak din za ga ƙauyuka suke shiga yanzu da ka tashi wani ustazu ka ce je wani ƙauyen ya ɗan zauna ya sati ɗaya sai ya ce ba ruwa mai kyau a garin amma in ka shiga za ka dinga ganin ire-iren wannan aƙidun hatta wannan aƙidar ƙur'aniyun ɗin ka shiga ƙauyuka ka gani za ka dinga ganin tana yaduwa za ka dinga ganin irin wayannan abubuwan suna karuwa ka duba kamar a cikin garin kano din a ce wai kiristoci suna da wuraren da ba ma a iya zuwa inda suke da'awa suke yi suka samu dama in suka zo asibiti su yi da'awa suka bude asibitin su mai zaman kansa kai akwai wani asibiti da kuke da shi da in kullum kuka je sai an yi innal hamdalillah kafin a duba marasa lafiya amma ka je nan ekwa asibitinsu kullum ba sai sun muku yesu almasiyu idan ba ka son ka je asibitin amma likita ba zai gan sai an tara ku a wani dan daki an muku an muku wa'azi sannan duk daki a iya sani na duk daki akwai rediyo za ka dinga jin ana ta sa wannan sai sun sa dole sai ka ji dole sai ka ji to shi sa addinin nan dai na gaskiya dan na Allah ne shi sa yake ta kishin kayansa amma an ka shiga waje-wajen nan mutane za ga ana buƙatar addini nan sosai na gaskiya mutane ba wanda ya je musu sun ɗauka shine na gaskiya sun karɓa kuma da gaske suke tsakaninsu da Allah da gaske suke tsakaninsu da Allah ina ma yanda na gane in ganar da kai kai ma ka gane ganar da wani mu dinga yin hakan mana ta wani wani wani harkar siyasa 10 to 10 10 wani menene abun nan ko ka gani yan siyasa suka ce ka gani ai irin wannan salon ne ka ji kai ma ga yawa mutum goma akalla mutum goma su zama mutanen kirki ta hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina ali fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am yace na rantse da Allah Allah ya sa mutum ɗaya ya shiryu ta dalilinka wallahi yafi alheri fiye da abaka jajayen raƙuma Allah ya shiri mutum ɗaya ta hannunka karatun nan ka ji ɗan wanda ka ɗauka a waya ka ɗan je ka ɗan tuttura mutum biyu uku da ka san abin nan ka ce su ɗan saurara wannan shi ma salo ne na da'awa musamman a zamani a yanzu salo ne na da'awa da haka kar mu zo mu dinga ji mu dukunkune karatun shi ita da'awar ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai zauna ba ba kabilu nawa nawa kana ji ya je can ya je kuma fa duk inda ya je akwai inda ya nasara bai samu nasara ba amma bai daina ba bai daina ba to sai aka dauka dawa kawai to malamai fa aiki aiki na gaban ku da abu ya faro sai a kira malam to fa kuna da aiki fa malam kaji wai malam ne kawai suke da aiki an renin hankali su kaɗai ne kawai suke son su shiga aljanna hadisin balligu anni walau aya ina ka kai shi in dai ka gane matsala ce aka kai maka isar da ita in dai ka gane hadithi daidai da ma'anarsa da fassararsa ka fahimce shi da kyau kar ka rike shi kai ma ka yada shi shine ma'ana balligu anni walau aya ko aya ɗaya ko hadithi ɗaya kaji ka fahimta a wani littafi aka sauke shi ka fahimce shi da kyau dan ko kannanka ne tattara su su ma ka koyar da su wannan littafin aƙallu shay'in ko zaunar da karatun nan da ake je ka zaunar da mataka ku dinga yi mana ai an ce ku an fusa kuma ahlikum nara ita ba ta zuwa masallaci kai ka zago ka zo masallaci ka ji kuma ka kudin da ne ka hanka amma marwaci ne kai in haka ake yin addinin ashe da har yanzu bai faɗaɗa ba da bai zo duk sahabbai haka suka fahimta su ma haka suka bazama suka shiga gada'awa ma yanzu mai sauki abubuwa duk sun zama wasila ɗin yanzu tana da sauki ba irin da ba a ce mutum ya yi tafiya wani gari ya tafi tafi kuma tafiya irin ta wancan harkokin sufuri irin na da ka shiga cikin ƙauyukan kano ga wani gurin masallaci ake bukata masallaci ga coci katuwa masallaci kawai ake bukata da mu da masu kuɗin duk mun zo mun tare a cikin gari sai gine-ginen masallatai kusa da kusa da kusa kana zuwa can gurin suna bukata wani ƙauyen an haɗa ƙauyuka sun musulunta masallacin juma'a suke so ka zo nan ga masallacin juma'a wannan lasbika ana ji a wancan masallacin juma'a ga inda ake bukata ka ki ka je kai in ka je za ka ga coci ƙerarriya ga gidan fada da stand by jam an ce ya je ya zauna a gurin ya tare a gurin kawai zauna su kunna musu majigi su yi musu kaza ana ta yin abubuwa don dai Allah maɗaukakin sarki ya ce fasayun fi ƙuna sun matakuna alaihim hasaratan sun mayu gulabun amma lallai muna buƙatar mu faɗaɗa harkokin da'awa da kira zuwa ga addini akwai hanyoyi da dama da mutane za su sa hannu wajen da'awan nan ta yaɗu fiye da yadda take yaɗuwa a yanzu Allah ya ba mu ikon yi ثم رجعوا إلى المدينة كاجبا سنا كوما زوا مدينة فدعوا الناس إلى الإسلام كاجي يندا ake ko sai su ma suka bazama suka zama du'at su ma suka dinga kiran mutane zuwa musulunci falamma kana al'amul muqbil shekara mai zuwa da ta kewayo ja'a minhum 12 rajulan sai ga mutum goma sha biyu sun zo daga cikin su daga cikin su as-sittatul uwal akwai shidan farkon nan khala jabir banda jabir bin abdullah kaga kenan akwai as'adu bin zurara akwai au bin bin bin al-haris rafi' bin malik qutba da uquba wayannan su su biyar sai suka dawo da kuma wasu mutum bakwai sai suka sake dawowa wa ma'ahum mu'az ibn al-haris to a wannan tawagar kuma tare da su sai suka hado da mu'az ibn al-haris akhu auf shi kuma dan uwan wancan auf din ne wa zakwan ibn abdulqais da zakwan ibn abdulqais wa qad aqama bi makkata su wa'annan sun yi zaman su a garin makka hatta hajara ila madinati har zuwa lokacin da annabi ya hijira ya koma madina ma'ana su da suka dawo ma sai suka ki koma suka yi zaman su anan fa huwa muhajiriyun ansariyun wa qad aqama bi makkata kai wa zakwan ibn abdulqais shi na ƙarshen zakwan afwan zakwan ibn abdulqais shi kam da yazo sai ya ce ya ga gurin zama wa qada aqama bi makkata yayi zaman sa a garin makka hatta hajar ila madinati har lokacin hijira ya kuma yin hijira zuwa madina da haka shi wannan sahabin fa huwa muhajiriyun ansariyun shi haka ake kiransa asalin sa dan garin madina ne ya dawo garin makka ya zauna da aka ce an yi hijira an koma madina sai kuma yin hijira ya koma can da aka shi in an tashi lissafin waɗanda suka yi hijira yana ciki in an tashi lissafin al'ansar yana cikinsu wa ubadatu bin samit da ubadatu dan samit wa yazid bin tha'laba wa abul haitham ibn tayyihan wa uwaymir ibn malik waɗannan su ne mutum goma sha biyu da suka sake dawowa da biyar ɗin farko na waccan shekarar da kuma mutum bakwai ɗoriya a kan wayancan. Ƙala Abu Zubair, Abu Zubair ya ce an Jabir, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labitha ashara sinina yattabi'u nasa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ya zauna cur yana bibiyar mutane fi manazilihim a masaukansu fil mausimi a wurin haduwar jama'a wa majanna da kasuwar majanna wa ukaz da kasuwar ukaz abinda annabi yake faɗa a cikin da'awarsa man yu'wini wa man yansuruni hatta uballiga risalati rabbi wa lahul janna wane ne zai bani masauki wane ne zai taimake ni in samu damar isar da saƙonnin ubangijina Allah zai bashi aljanna fala yajidu ahadan ba fa ya samun ko mutum daya hatta innar rajula la yarhala min mudara akan samu mutum ya tashi ya yi tafiya min mudara daga ƙabilar mudara ita ƙabilar mudara dinnan ƙabilatun arabiyyatun muntashiratun fi ardi sharqil jaziratil arabiyya wato wata ƙabila ce balarabiyar ƙabila wadda tana da yawa ta fantsama a yankin gabashi na jaziratul arab haka wa fil iraq haka a cikin iraki awul yaman ko kuma a ƙasar yaman ita ce ƙabilan mudar awul yamani ko kuma mutum yakan tashi daga yaman ila zirahimihi zai kai ziyara ga wani ɗan uwansa makusanci shine zirahimihi fayatihi qaumuhu fayaquluna ihdhar idan yace misali zai kai hija zai kai ziyara wajen wani ɗan uwansa a garin makka fayatihi qaumuhu mutanen shi wannan da zai kai ziyaran danginsa sai su zo masa faya quluna sai su ce to mu wasiya da zamu maka in ka je muna gaishe su amma ihdhar gulama quraishin kai hattara da wani yaro yana nan cikin quraishawa duk wanda zai zai je ziyara wa wani dan uwansa ko wani abokinsa a garin Makka to danginsa za su zauna su ce to jan kunnan da zamu ma in ka je Makka akwai wani yaro kai hattara da shi gulami quraishin suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yamshi baina rijalihim haka annabi yake tafiya tsakankanin mutanensu ya du'uhum ila Allah yana kiran su zuwa ga Allah wa hum yushiruna ilaihi bil asabi su kuma suna ta nuna shi da dan yatsa nuni irin na wulakanci da izgili mutanen mukka suna nuni yana tafiya in ya ga baki sun zo ko taron jama'a yaje yana yi su kuma mutane suna ta nuna ga mutumin can fa ana ta nuna shi da dan yatsa حتى بعثنا الله من يثرب فياتيه الرجل منا فيؤمن به yake hatta ba'athana ba'athana Allah har Allah ta'ala ya tashe mu ya tara mu min yathriba wato daga garin yathrib Madina kenan fayatihi rajul minna mutum daga cikin mu yakan zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu bihi yayi imani da shi wa yuqri'uhu alqur'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi alqur'ani fayanqalibu ila ahlihi ya koma wajen iyalansa da ƴan uwansa fa yuslimuna bi islamihi shi ma ya ci gaba da da'awa sai kaga sun musulunta iyalan mutum sai ga sun musulunta da musuluntarsa sanadiyar musuluntarsa fajita ma'ana sai muka yi shawara an ce su sahabban ƴan madina su saba'in ne ko kuma saba'in da uku da mata biyu wayannan wanda za a ba mu bayani a kansu su saba'in ko saba'in da uku da mata biyu an ce cikin matan akwai ummu umara nusaiba binti ka'ab almazini da ummu mani ana kiranta asma bint amr bin adi wayannan suna daga cikin wanda suka tattauna suka haɗu wa ƙulna sai muka ce hatta mata nazaru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali makka sai kun sa wannan kalmar naga bai kawo ta ba nan hatta mata nazaru ban sani ba ko ya kawo muku anaku nazaru bidhal har yaushe ne za mu bar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana korarsa cikin duwatsun makka an hana shi ya sakata ya wataya ga mun ba mun fara yawa mu musulmi muna da yawa kuma a ce har yanzu mu kyale annabi sallallahu Alaihi wasallam ana korarsa cikin duwatsun makka farahalna hatta kadimna alai sai muka shirya tafiya muka yi tafiya har sai da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fil mausimi a wurin aikin hajji fawa adina bai atal aqaba sai muka yi alkawarin haɗuwa da shi a akaba wato irin za a yi wani mitin za a tattauna amma an ce sai da sulusun dare ya yi sannan suka dinga zare jiki ɗaya bayan ɗaya sai suka haɗa inda suka yi alkawari da kamar meeting point kenan shine ma'ana fawa adina bai atal akaba sai muka yi meeting point da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu haɗu a bai atul akaba faƙali lahul abbas abbas lokacin bai ma riga ya musulunta ba amma sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma adiri ma haula ilqaum da ya gansu sun zo sai ce ni ban gane waɗannan mutanen ba domin ba sa cikin wasu fitattun mutane a Madina da zan ce na san da wani da wani a ciki ni ban san waɗannan mutanen ba inni zu ma'arifatin bi ahli yathrib dan na san mutanen Madina waɗannan naga duk ban san su ba kamar yana an karar da annabi anya kuwa ya kamata a tsaya a fa ai hatara yace waɗannan mutanen ni ban san su ba fajita ma'ana indahu haka muka haɗu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin wa rajulain mutum ɗaya mutum biyu haka aka dinga zama aka dinga silalewa ana zuwa dan a haɗu falamma nazara al-abbas fi wujuhina baffan annabi al-abbas da ya kalli fuskokin mu qala sai ce haula'i qaumul la na'rifuhum yace annabi wayannan mutanen fa ni ba mu san su ba ha'ulai ahadathun wayannan kana kallon su samari ne fa shine ahadathun ai shababun sigaru sin su ake kira ahadas wayannan kana kallon su samari ne masu kananan shekaru faqulna muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah alama nubayi'uka ma'ana duk bayan an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai wayannan mutanen ya kamata kana ganin wannan ba wasu fitattun mutane bane in ma sun maka wani alkawari kana ganin za su iya dauka ba sa cikin malawa a can inda mala'u ne cikin manyan garin ne wanda muka sani suka zo to muna tunanin ba matsala amma dai wayannan gaskiya ni ban san su ba kuma ka ga su duk yara ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare su da suka haɗu faƙulna sai muka ce ya rasulallahi ya maikin Allah alama alama nubayi'uka akan me kake so mi maka mubaya'a alƙawarin me kake so mi ɗaukan maka qala ala sam'i wa ta'ati fin nashadi wal kasal yace kawai abinda nake so ku yadda za ku ji duk abinda na faɗa za kuma ku yi min da'a da biyayya a duk umarnin da na bayar cikin nishadin ku karsashin ku ko cikin kasala ku wa alan nafaqati fil usrati wal yusr kuma ku yadda za ku taimaki addini nan za ku kashe kudaden ku komai wahala komai dadi wa alal amri bil ma'ruf kuma ku yadda za ku yi umarni da kyakkyawa wa nahyi anil munkar za kuma ku hana munkari wa ala an taqulu ba taqumu bane nan ma sai kun gyara wa ala an taqulu fillahi kuma ku yadda cewa za ku faɗa gaskiya wajen kare addinin Allah la ta'khudhukum fihi lawmatu la'im zargin mai zargi baya damun ku ba zai taba daukan ku ba ba za ku dauki zargin mai zargi ku fasa abinda kuka kudurta da kuma alkawari na cewa za ku taimaki addini ba wa ala an tansuruni sannan yarjejeniyar yadda nake so mu yi da ku ku yadda za ku taimake ni idza qadimtu alaikum in nazo wajen ku kuna ganin in na dawo wajen ku ba matsala za ku iya taimaka min wa tamna'uni ku bani kariya mimma tamna'una minhu anfusakum irin kariyar da kuke ba kawunan ku wa azwajakum irin mutuncin iyalanku da kuke kariya za ku iya kare min mutunci na wa abna'akum irin kariyar da kuke ba ƴaƴanku nake so ku ban in kuma kun cika wannan alƙawarin walakumul janna ni kuma na yi muku alƙawarin Allah zai ba ku aljanna faqumna nubayi'uhu sai muka tashi muka ce mun yarda zamu yi wa annabi mubaya'a lokaci yayi to masu dauke dauke sun ce lokaci yayi amma na kyamara ko insha Allah sai mu tsaya a daidai wannan gabar zamu ji me ya faru a cikin wannan tattaunawar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha